بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا شاء قوة بيار شكرا دبونا ودريبنا ثلاثين تفرس hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da goma ga watan biyu shekara ta 2017 domin ci gaba da darasi da muke gabatarwa a cikin wannan masallaci mai albarka a wannan cibiya ta markaz ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha da ke cikin unguwar hausawa a cikin birnin kano inda muke karanta littafin al'imanu biliyomin akhir wallafar babban malami doktor muhammad aliyu assallabi rahimahullah a darasin da ya gabata wannan shi ne darasi na takwas ko? wannan shi ne darasin wadda takwas a cikin wannan littafi a darasin da ya gabata a mun karanta gaba na ƙarashen bayani game da yadda mominai ƙarshensu yake kasancewa yadda suke cikawa da imani suke cikawa cikin kyakkyawan yanayi inda wasu mala'iku na rahama masu kyawun fuskoki da kyawun kama ke ziyarta su lokacin da za su karɓi rawukansu bayan mun gama wannan bayani sannan malam ya kawo mana wata gaba irin kuma yadda a hannu guda ake karɓar rawukan waɗanda suke kishiyoyin mominai yadda mun karanta ayoyi da ɗan yawa waɗanda suke yin bayani game da irin mala'ikun da suke zuwa wajen karɓar rawukan waɗanda suke ba mominai ba da irin siffar da suke zo musu da ita siffa ce mai ban tsoro siffa ce mai tashin hankali yanayi ne da ba a lale ko maraba da shi za su so suna magana cikin tsawa cikin ba da umarni mai cike da firgici suna haɗawa har da duka wajen karɓar rawukan ainihin wato kafin Allah ya kiyaye muna cikin wannan lokaci ya yi mana ainihin wato halin da muka tsaya don haka za mu ci gaba daga inda muka tsaya a satin da ya gabata ƙalal mu'alliku rahimahullahu ta'ala ولهذا قال تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها الله خبير بما تعملون الله تعالى يتي وأمجب كتير مما رزقناكم دقا أبن دمك أزرتاكم Allah maɗaukakin sarki ya yi mana arziki mai yawan gaske wanda babu wani abin lissafi da zai iya ƙididdige ya lissafce dukkanin arzikin da Allah ta'ala ya yi mana waɗan Allah ta'ala ne yake kira cewa dukkan abin da Allah ta'ala ya azurta ka da shi kuɗi ne mulki ne ilimi ne wata fasaha ce wata ɗaukaka ce an fi ƙumin mara zafana ku ku ciyar daga abin da muka azurta ku da shi yawancin an faɗi irin wannan sai mutum ya tutun da an ce arziki sai kawai mu takaita tunanin mu iya kuɗi da aka lokacin da ake cewa ku ciyar daga abin da muka azurta ku sai a dinga tunanin da masu kuɗi ake wata lalle kowa yi tsayi zai ga akwai arzikin da Allah ya masa to anan kiran yana bayuwa ne zuwa ga kowa da ku ciyar daga abin da Allah ta'ala ya azurta mu ya azurta ku da shi min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut kin kafin mutuwa ta zo wa ɗaya daga cikin ku fa yaqula rabbi laula akhartani ya dinga cewa ya ubangiji laula akhartani ina ma zaka jinkirta mu ila ajalin qaribin zuwa ga wani lokaci wani ajali makusanci ba a saddaka Allah zan yi sadaka wa akun min as-salihin kuma ya Allah zan zama daga cikin salihai walan yu'akhir Allah nafsan idza jaa ajaluha Allah ta'ala ya ce ai baya jinkirta wa rai idan ajalin ta zo kaga wannan aya tana da fadi kware da gaske ta shafi kowa da kowa kowa ya ga me zai gabatar kafin wannan ranar ta zo masa mai zai aiwatar na kirki waɗanne irin kyawawan ayyuka zai yi wa kansa tanadi kafin wannan ranar ta zo domin ba makawa tana nan zuwa kamar yadda ta zo wa wani ta zo wa wance ba irin rukunin mutanen da bata je musu ba to ko shakka babu tana nan tafi kaina tana nan tafi kanka tana nan tafi kan kowa to Allah madaukakin sarki yace ka ciyar daga abinda Allah ya yi maka na arziki tun kafin wannan ranar ta ma'ana waɗanda suke cizon suke cizon dan yatsa waɗanda suke yin dana sani waɗanda suke fatan a mai da su wannan duniyar tare da irin abin da ke cike da ita na jagwalwalo da wahalhalu wanda ka je na gurin a mai da shi duniya to fi abokin shi ne ya sa mana ya kawo maka ayar adam kenan ba kowa bane zai dinga ya Allah ka dan jinkirta mun zuwa wani lokaci dan na nan kusa kaɗan ya Allah zan yi sadakar nan ba da kace ciyar wannan da kace in yi daga cikin arzikin da kai mu ya Allah wallahi zan ciyar ya Allah zan raba dukiya zan ba da dukiya ta duka me dukiya ne ya Allah zan yi amfani da mulki na duk yadda kake so mai mulki ya Allah zan yi amfani da ilimi na wajen aiki da shi da ilmantar da mutane kamar yadda kake so mai yadda ne duk lokacin da kaji an ce mutum ya zo mutuwa yana fata yana roƙo daga mala'iku su roƙan masa Allah mai da shi duniya bai abin kirki to kaga sai malai kawo mana wannan ayar a jerin gwanan ayoyin da yake kawo mana na irin yadda mala'iku ke karɓar rawukan kafirai ko waɗanda ba su yi ayyuka na bare ba su ne wa'inda in an zo lokacin su ya riga ya yi amma tamanni buri irin da ɗan adam tsammaninsu wannan nema da suke yi da buri da suke kamar zai cika shi ne za su ce ya Allah a jinkirta mana zuwa ga wani ajali ba mai nisa ba fa a saddaka a ji mutum yana an yi an yi ba irin wa'azin da ba yi wa mutum ba amma ya ainihin wato ya kiji amma a wannan lokacin shi da kansa zai yi ikirari ya ce fa a saddaka wa akun minas salihin Allah ta'ala ta ayya arga wuce ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها duk wanda ajalinta ya zo ba a jinkirta suratul munafiqun ayata 10 wa qala ta'ala ubangiji ta'ala yace wa anzirin nasa yawma ya'tihimul azab fa yaqulu alladhina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'watak wa nattabi'ir rusul أولم تكونوا أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وأنذر الناس كيوا متاني غرغدي كيوا متاني وأزي يوم يأتيهم العذاب كسند da su ka gargade su da ranan nan da azaba za ta je musu fa yaqulu alladhina zalamu waɗanda suka yi zalunci suka zalunci kawunansu za su ce rabbana ya Allah akhirna a ɗan ɗaga mana ƙafa a ɗan jinkirta mana ya Allah ila ajalin karibin kajilan mako zuwa ga wani ɗan lokaci ba sai an ba mu lokaci irin na da ba ba sai an ba mu shekaru masu tsawo ba ko yaya aka ɗan yankan mana wani lokaci ya Allah mun je duk za mu yi occupy za mu mamaye lokacinmu da kyawawan ayyuka ya ubangiji a jinkirta mana ila ajalin qarib zuwa ga wani lokaci wani ajali makusanci nujib da'awatak ya Allah za mu amsa kiran kiran nan da kai ta cewa aka zo aka kai mana muka ki karba ya Allah yanzu a dan ƙara mana lokaci a dan jinkirta mana kar a karɓi rawukan mu ya Allah a ba mu dama ko da ɗan kaɗan ce ya Allah na tabi'ur rusul a nujib da'awatak za mu amsa kiranka wa nattabi'ir rusul kuma za mu yi wa manzannin ka biyayya za mu kuma kaga ya nuna cewa ba su amsa kiran Allah ba ba su amsa kiran manzannin Allah ba awalam takunu aqasamtum min qablu Allah ta'ala yace awalam takunu shin ashe ba ku kasance aqasamtum min qablu kun yi rantsuwa min qablu tun gabanin wannan lokacin ya zo muku malakun min zawal babu wata gushewa gare ku ba za ku gushe ba haka zuciyar mutum take ziga shi yana da sauran lokaci haka kullun shedan ke yi maka wannan ainihin wato wahayi kai da saura ba ka ganin wani sai sai da shekara kaza kana da sauran lokaci kana da saura shi ne Allah madaukakin sarki ce ba har rantsuwa kuka yi ba ba za ku gushe ba saboda duniya ta samu saboda Allah ya baka lafiya saboda Allah ya baka ilimi saboda Allah ya baka daukaka saboda Allah ya baka suna ka samu daukaka a cikin duniya ko bi lisani halika ko bi lisani makalika kamar kayi rantsuwa kai ba za ka bushe ba to kaga duk wanda ka ji yana yin roƙo na Allah madaukakin sarki ya jinkirta masa to bai yi wa bai amsa kiran Allah bai kuma bi manzannin Allah da Allah ta'ala ya aiko ba domin mun karanta a gabar muminai su ba sa fatan ba su dawo wannan duniya irin abubuwan da suka gani lokacin karɓar rawukansu da albushir da ake musu na abin da za su kwanta a cikin kabari da kuma tashin zuwa gaban Allah ranar tashin alkiyama ba baka kafi duk ayoyin da muka karanta kafi wanda yake burin a cikin na masa kowa da shi duniya to duk wanda ka ji yana a jinkirta masa wannan fa duk lokacin karɓar rai kuma kaga kira ne wanda roƙo ne wanda ba zai yi ba lokacin da inna Allah ya qabalu tawbatal abd ma lam yugargir haka muka karanta haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da haka lokacin ya riga ya kure amma haka suke ta nema dai Allah madaukakin sarki yace baya jinkirtawa rai in lokacin ta suratu ibrahim aya ta 44 قال تعالى وبنجي تعالى يوم يأتي تأويله يقول الذين نصوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل الله تعالى يوم يأتي, يوم يأتي تأويله أرانا فسر ذات ذو فسر فسر يوم القيامة كده ranar da fassarar za ta zo ya kulu ladina na so waɗanda suka yi watsi domin annisiyanu yana zuwa da ma'anar mantuwa a larabcin alkur'ani yana zuwa da ma'anar watsi ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال كذلك قال لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها أي كذلك أتتك آياتنا فتركتها وكذلك اليوم تترك وكذلك اليوم تنسى an fahimta da haka kaga Allah madaukakin sarki ke cewa yaqulu allazina nasuhu waɗanda suka manta akai ta gaya musu wannan rayuwar ba mai tabbas bace wannan rayuwar ba mai dorewa bace rayuwa ce yan kankanuwa rayuwa ce mai iyaka akwai ranar tashin alkiyama ranar kiyama tana nan suka yi watsi suka tsayawa su yi wa kansu tanadi na kyawawan ayyuka min kafin tun kafin lokacin قد جاءت رسل ربنا بالحق zasu ce tabbas manzannin ubangijinmu sun zo bil haqqi da gaskiya fa hallana min shufa'a afa yashfa'u lana shin ko muna da maceta da za su cece mu babu shine amsa aw nurat ko kuma za a mayar da mu fa na'mala mu yi aiki ghayra alladhi kunna na'mal ba irin aikin da muka kasance muna aikatawa ba da kaga wannan su ma duk abu ne da zai faru lokacin da manzannin Allah nan karɓar rai suka zo wa mutum lokacin duk zai dinga wannan burin kawai sai dai yan uwa waɗanda suke kewaye da shi kawai za su ga dai baya cikin walwala yana cikin musiba da tashin hankali shi kadai yake sanin me yake ciki ga kuma irin maganganun da yake yi ku ba kwaji mala'iku yake ga kuma ba abu ne wanda zai don haka Allah maɗaukakin sarki ce lokacin da wannan zai zo to lokacin da za a ga manzannin ubangiji sun zo to lokacin za ka ga mutum yana neman akwai wani wanda ya ceto akwai wani wanda zai sa baki Allah maɗaukakin sarki ya ƙara wa mutum wa'azi kar a karkuransa ko zai samu dama a bashi ya koma ya gyara abin da ya ɓata ya yi amfani da damar da da an bashi irin ta ninkin balinkin ya ƙin amfani da ita aw nurad fa na'mala ghayra alladhi kunna na'mal ina ma dai za a mai da mu mu yi aiki sabanin irin aikin da muka kasance muna yi a duniya qala ta'ala ubangiji ta'ala yace walau tara idhil idhil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun Allah ta'ala ce walauta ina ma dai kaga idil mujrimuna lokacin da masu laifi na kisu rukusihim inda rabbihim suka sunkuyar da kawunan su a wajen ubangijin su rabbana suna cewa abusarna rabbana abusarna suna cewa ya ubangiji mun gani da abin da ake faɗa da muna jin wai wai wai abusarna mun gani yanzu wa sami'na ya Allah mun ji irin na fahimta yanzu farji ina na amal salihan tunda haka abin yake kamar da mu ya Allah zuwa duniya na amal za mu yi aiki salihan na gari wallahi za mu zama salihan bayi kullum za mu kasance muna gurin karatu muna gurin da muka ke bukata ya Allah za mu yi amfani da damar mu da lokacin mu da kudin mu da lafiyar mu wajen yi maka da'a za mu zama mutanen kirki ya Allah inna ko inna mukin lalle mu yanzu mun kasance mun sami yaki mun sakankance mun yarda kaga fargajiya jiki abu ne da ba zai yi duk waɗannan kaga lokacin da abin ya riga ya kusa yanzu kaga ni da kai da ake karantar da wannan karatun ana gaya mana ba ka ji wani irin da na sani da wani irin kuskure da mutane da dama suke tafkawa tun kana da sauran numfashi tun kana da ɗan sauran kwanaki ka yi ƙoƙari ka ribace su ka yi ƙoƙari ka amfane su Allah maɗaukakin sarki ka ba mu ikon amfani da lokutan yadda ya kamata. Kuma Allah maɗaukakin sarki ce a ɗabi'a irin ta ɗan adam, kaga wannan burin da suke inda za a mai da su ba za su sake. Walau ruddu la'adu limanu ko anu wa inda hum lakatu. Inda za a mai da su ɗin kuma za su sake yin irin wancan mummunan aiki. Ala ya alam man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Allah shi ya san wa ya san su ai. Wa qala ta'ala ubangiji ta'ala ya ce walau tara idwaqifu 'ala an-nar faqalu ya laitana nurad wala nukaththiba bi ayati rabbina ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون Allah ta'ala ce walau tara ina ma dai ka gani ma'ana la ra'aita amran aziman fazi'a a lokacin inda za a yaye hijabi daga lokacin da ake wannan magana da kaga abu mai girma mai banso id wuqifu 'ala an-nar lokacin da wuqifu aka tsayar da su 'ala an-nari akan wuta faqalu sai su ce rabba ya laitana kai can nurad wala nukazziba bi ayati rabbika ya kai can mu ina ma a mayar da mu zuwa duniya wala nukazziba bi ayati rabbina fa za mu sake ƙaryata ayoyin ubangijinmu ba wa nakuna min almu'minin za mu kasance daga cikin mu'minai Allah ya ce bal badalahum ma kanu yusuna min qabl abinda suka kasance ana boye musu gabanin wannan ranar ya bayyana gare su da tashin hankali da barazana da firgici da wa'azi kawai a wa'azi yake gaya musu yanzu an yaye hijabin abin suke shine ma kanu yukhuna min qabl qad badala abinda aka boye musu gabanin wannan lokacin yanzu ya bayyana gare su walau ruddu Allah yake ya kasan halin su walau ruddu da an maida su ko da za a maida su din la'adu da sun sake maimaitawa limanuhu anhu ga abin nan da aka hana su aka ce kasu wa innahum lakadibun Allah ya ce hakika su ta'attattun makareta ne wa qala ta'ala ubangiji ta'ala ya ce wa tara zalimin lamma ra'aw al'azab wa tara zalimin zaka ga azzalimai lamma ra'aw al'azaba yayin da suka ga azaba ya yaquluna zaka ji suna cewa hal hal min sabilin ila marad hal min sabil shin ko akwai wata hanya ila maradin da za a maida mu an bayyana ma'ana tara zalimin lamma ra'u al'azab lokacin da suka ga azaba lokacin da suka ga yanayin da suka gani za a ga a lokacin abinda suke cewa ko akwai wata hanya ko akwai wata dama shine akhirna ila ajalin qarib shin ko akwai wata dama akwai wata hanya da za a sake mai da mu zuwa duniya dan mi abin da ake bukata mu wa qala ta'ala bangiji ta'ala yace qalu sun ce rabbana ya ubangiji amattana rabbana amattana ithnatayn wa ahyaytana ithnatayn fa'tarafna bi dhunubina fa hal ila khurujin min sabil qalu su din dai masu fargajiya dike za su ce rabbana ya ubangijinmu amatta natnatai ka kashe musu wa ahyaita natnatai kuma ka raya musu fa atarafna bi dhunubina ya Allah mun yi furci da laifuka mu mun yadda masu laifi mun tafka kurakurai ya Allah fa hal min sabilin ila khuruj shin ko akwai wata hanya da za mu fita daga cikin wannan masifar da muke ciki akwai wata hanya da za mu fita ma'ana Allah madaukakin sarki ya samar da su daga babu bayan ya samar da su kuma ya karɓi rawukansu kaga mutuwa biyu ke bayan ya daga babun da ya samar da su kaga ya raya su rayuwa ta farko sannan bayan ya kashe su zai kuma raya su rayuwa ta an bayyanta da haka a mattana tsanatayin wa a hayyacana tsanatayin ya Allah ka kashe musu biyu ka karɓi rawukan musu kuma ka raya musu ya Allah mun yi itirafi mun yadda da laifin kukan ba a tarafna bi zunubina ba hal ila kurujin min sabil da su tambaya shin ko za a sake samun wata dama wata kafa da za mu zuwa fita daga cikin da yanayin da muke ciki kaga babu maraddin min sabi sannan babu ainihin wato khurujin min sabi duk babu wa qala ta'ala ubangiji ta'ala yace wa hum yastariquna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal aw lam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akum an-nadhir فذوقوا فما للظالمين من نصير وهم su yastarihuna fiha suna kururuwa da ihu irin na neman agaji fiha a cikinta rabbana suna cewa ya ubangijinmu akhrijna ka fitar da mu na'mal salihan ya Allah za mu yi aiki nagari ghayra alladhi kunna na'mal ba irin aikin da muka kasance muna aikatawa ba Allah ta'ala zai ce awalam nu'ammirkum Allah zai musu gori a kan lokaci don ka san mahimmancin lokaci daga cikin gorin da Allah ta'ala yake yi wa 'yan wuta akwai lokaci a ciki Allah maɗaukakin sarki ya ce awalam nu'ammirku shin ba mu raya ku ba ma ya tazakaru fihi man tazakara irin yanda mai wa'azantuwa mai tunawa zai iya yin tunani a cikin wannan tsawon rayuwar da aka baku waje a kuma nazir kuma mai gargadi ya zo annazir wasu suka ce tsufa furfura wasu suka ce furfura ita ce annazir ka faka mashibura a suka min naziri fahal ba'adal mashibi minar rukadi aka mai tsuri ya ce ka faka mashibura a suka min naziri wai furfurar kanka ta ishe ka wa'azi fa hal ba'da al-mashib min ar-ruqad akwai sauran bacci da ya kamata kai bayan mun bayyana furfura fa hal min wa'idin laka kal bayad yughalibu lawnahu lawna sawadi yace kana da wani mai wa'azi sama da furfura kana kallo a hankali a hankali launin fari yana tamamaye bakin ana gaya maka ba wannan shi ma nazir waja'akumun nazir wasu suka ce mutuwa kana kallo aka dauke wani yana kan gane da in kai matashi ne kana kallo ga wannan da ya fi ka birni ya fi ka komai an dauke shi ga wani can shi kuma yana tashin karatu an dauke shi ga wani can yana tashin kuɗi an dauke shi ga wani kuma yana tashin rashin kunya shi ma an dauke shi in kana ganin rashin kunya wani abin yi yabi da aka wa'azi nazir an baka tsawon lokaci awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar wasu malaman suka ce daga shekara 40 kenan duk wanda ya shekara 40 an yanke masa hanzari wasu kuma suka ce a daga shekara 18 shekarun balaga shine awalam nu'ammirkum ma ya tazakaru fi man tazakara ai lokacin ka kai sinu tamyiz ka kai shekarun da za ka gane ka kyauta baka kyauta da ka balaga shekara 18 ka shiga cikin wannan Allah ya baka tsawon lokaci shekara 18 a duniya shekarun shekara kuma Allah madaukakin sarki bai dora maka ta kalifanci ba sai da ya azurta ka da dukkan abin da kake bukata ya sa sama ta yi maru ba ya shimfiɗa ƙasar da za ka taka ya samar maka da abinci da abin sha ya kuma samar maka da iska free of charge of course sisi ba ka biya kuma bai ce ka fara sallah ba bai ce ka fara azumi ba dukkan wasu abubuwa na takalin bai wajabta maka su ba kawai zai dai ciyar da kai ya shayar da kai ya baka lafiya ya baka kaza ya baka duk abin da kake bukata na arziki Allah ta'ala ya tabaka shekara ɗaya shekara biyu shekara uku shekara sai daga kai shekara bakwai aka ce to a ɗan dinga ce hawa da tashi kai sallah shi ma aka ce a kun a da ka a lokacin kara da ka kawai a dai cewa ne lokacin sallah ya yi kace kai sallah in ka yi shi kenan ba ka yi ba dai kawai iya abin da aka ce a gaya ma aka ce sai ka ƙara ka shekara goma kaga ka fara kawowa wasu shekaru da sallan nan ta kusa ta zama wajibi a kanka aka ce to a dan fara zuzzare maka ido a fara an daga tsinken kwakwa ko bulala ana an yi maka daya biyu cewa baka dan me yasa baka sallah ba dan ta waje ba dan ta waje ba kan sai dan lokacin kan dan lokacin yayi ta bi jikin ta kawai shike da suka bi sai ka kai shekarun balaga kaga ya baka hanzari an baka lokaci awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar sannan bayan ga shekaru su ma kansu wasu abubuwa sannan waja'akum an-nadhir ga kuma an-nadhir mai gargadi ja'akum ya zo muku duk kuka yi watsi da dama na shekaru da Allah ya ba ku wani za a gan shi ya ma wuce shekara arba'in da ka ce annabir shekara arba'in ya ma wuce shekara arba'in da amma har yanzu ya shiga daji iza balaga murukun hamsin haulan falam tara fihi athar al afafi a ƙarshen baitin kita fala tasbihanna lahu rashadan mutum ya shekara hamsin amma ba ga alamun kimtsuwa da kamewa tare da shi ba har yanzu yana bulanda a cikin rayuwa ya ce kai karka ɗan matan masa zai shi so kaga wa'annan duk kaga shekaru wasu abubuwa da sannan gane ne shi za Allah maɗaukakin sarki ya ce ba zuku ku ɗanɗan amma lil zalimin min nasir azzalimai ba su da wani mai taimako وذكر تعالى أنهم يسألون الرجعة فلا يجابون duk ayoyin da muka karanta in ka duba za ga annahum su waɗanda ba muminai ba yas'aluna raja'a suna roƙon komowa zuwa duniya wala yujabuna duk a ayoyin an nuna ba amsa musu ba za su gabo ba dan haka Ubangiji ta'ala ya ambata cewa su waɗanda ba muminai ba za su dinga tambayar su dawo ba a daidai lokacin mutuwa kawai ba a gurare gaba daban-daban. Amma duk inda suka nemi a ba su dama su dawo su gyara Allah ta'ala ya rufe kuma ya ce ba za su dawo ba. Inda lihtizar lokacin da suka zo gargara mutuwa ta zo musu. Suna neman ya Allah ɗan ƙara mana ko da sakan ɗaya ne ko minti ɗaya ne ya Allah ko yini ɗaya ne za su nemi wannan Allah ta'ala ba zai ba da wannan damar ba yawman nushur ranar tashin daga kabari nan ma za su sake roƙon a mai da su duniya wa waqtul ardi ala al-jabbar da lokacin da za a bujiro da su za a bujiro da su za a bujirar da su zuwa ga ubangiji al-jabbar a nan ma za su sake roƙon a mai da su wahina yu'raduna 'ala an-nar da lokacin da za a bujirar da su akan akai zuta nan ma za su sake roƙon alfarmar a dawo da su za su yi kyawawan ayyuka akasin waɗanda suka kasance suna aikatawa a da wa hum fi gamarati azabil jahim sannan wuri na biyar za su sake roƙon ina ma a dawo da su duniya a ina ne fi gamarati azabil jahim lokacin da suke cikin magagi da maye irin na azabar wutar jahim anan ma za su sake roƙon ya Allah a dawo da su duniya za su kyawawan ayyuka za su amsa kiran Allah za su yi wa manzannin Allah biyayya amma duk a guraren nan guda biyar babu ɗaya da suka samu amsawa cewa Allah ta'ala ya aminta ya yarda su dan uwana kaga za ka gane ba lokacin da ya riga ya wuce ba za ka yanzu ni da kai da muke da sauran numfashi har yanzu muna da dama mu tuba daga laifuffukan mu dawo mu mamaye lokutan mu da kyawawan ayyuka Allah ya yarda cewa da gaske muke Allah ya samu dace qala ta'ala ubangiji ta'ala ya ce fa kaifa idza tawaffatkumul malaikatu kaka kenan ya lamarin zai kasance idza tawaffatkumul malaika a lokacin da malaiku za su karɓi rawukansu yadribuna wujuhahum suna marin fuskokinsu wa adbarahum suna dukan duwatsu duka ta gaba duka ta baya lokacin da za a karɓi ranka هذه الآية فيها التصريح بضرب وجوه الكافرين وأدبارهم عند النزع أشكو وانا آية أكوي بيان كررا نجوى ذا أدوكي فسكوكين ذا أمار فسكوكين كافرين ذا أدوكي قوى ونسو عند النزع لوكة فسقر رنسو نسو باتشري واكي بازار الرنس أكي بفسقر سأكي الله كيشيب قال تعالى إن الذين كف- كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخيار كذلك نجزي المجرمين Allah ta'ala ya ce innal ladina kazzabu bi ayatina lalle waɗannan da suka ƙaryata ayoyin ko a faɗa ka ce ƙarya ne ko kuma a faɗa ka yi aiki aka san wannan shi ma yana cikin ƙaryatawa bilisanil hal aw bilisanil maqal innal ladina kazzabu bi ayatina waɗannan da suka ƙaryata ayoyin wastakbaru anha suka yi girman kai ga barin ayoyin Allah ta'ala ce la tufattahu lahum abwabu sama ba za a bude musu kofofin sama wannan la tufattahu lahum abwabu sama malamai sun yi tafsiri kamar haka wasu suka ce la tufattahu lahum abwabu sama la tufattahu lahum ba za a bude wa ayyukan su kofar sama su samu hanyar da za su shiga sama ba wasu kuma suka ce a la tufattahu lahum abwabus sama ay la tufattahu lahum ko ay arwahu ila sama kamar yadda shi ma malam dalilin da yasa ya kawo ayar ke ba za a bude wa rawukan su kofofin sama tunda kamar yadda suratu mutaffifin ta fada an nuna cewa rawukan mu'minai illiyin za a kai rawukan kafirai za a kai su sujjini to duk wanda ba mumini ba kamar yadda ga wani dogon hadisi za mu karanta shi za a ɗauki ran shi ma a yi sama da shi amma Allah ta'ala ce la tufattahu lahum abwabu sama za a ji amma kofar saman ba za a buɗe ta ba dan wannan ran hau da shi zuwa sama Allah madaukakin sarki ce wala yadkhuluna aljanna sannan masu wannan rawukan ba za su taba shiga aljanna ba in kaga sun shiga aljanna sai Allah ta'ala ya yi wani misali ya ce hatta ya lidar jamal fi san milkiya har sai rakumi ya shiga ta kofa a nuna in ka ganza aljanna to rakumi ma zai iya shiga ta kofa a nuna wasu kuma suka ce aljamalu a nan ba rakumi ba ne wato wata murtikakkiyar igiya wadda irin manya-manyan jiragen ruwa da ake yin odar kayayyaki idan suka zo bakin gaba ana sa wasu murtuka murtukan igiyoyi su rike su dan kan igiyar ruwa idan su saka koma to wannan ita ake kira da aljamal to duk wanda ka faɗa dai wanne ne zai kofa nuna da wannan murtukakkiyar igiyar da ake ɗaure manya-manyan jiragen ruwa dan kan igiyar ruwa da su koma da raƙumi wanne ne a cikin su zai shiga kofar allura ko wani ya san allura ko ya san kofar allura ma'ana babu ranar shigar su a cikin domin babu ranar da raƙumi zai shiga ta kofa kamar yadda babu ranar da wannan murtikekiyar ike za ta shiga ta kofa ba haka Allah ta'ala ya ce la yadkhulun aljanna ba za su shiga aljanna ba hatta yalijal jamal har sai aljamal ko kace raƙumi aljamal ko kace wannan igiyar sai in ta shiga fi sammil khiyaf ta kofar allura Allah ya ce wa kadhalika najzil mujrimin kamar haka ne muke sakawa masu laifi ba sauki wajen karɓar rai ba sauki wajen tambayar kabari ba sauki a tashin alkiyama sannan kuma makomar ita ma ba kyau Allah ya kiyaye وقد فسر هذه الآية النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا فسر wannan aya في حديث البراء أتكن حديث صحاب النبي صلى الله عليه وسلم البراء بن عازم السابق حديث da ya gabata amma ba a kawo hadisin ba gaba ɗaya ya kawo mana wani bangare na hadisi wa fihi annahu qala a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama yace innal ka innal abdal kafir lalle bawa kafiri idza kana fi inqita'in min ad-dunya idan ya zo barin duniya wa ikibalin min al'akira ko wa ikibalin min al'akira idan kuma lokacin fuskantarsa zuwa lahira ya yi ya ali alihtidar yana nufin lokacin karɓar rai lokacin da mutum ransa ya zo ainihin wato gargara nazala ilaihi min as-sama'i mala'ikatun sudul wujuh ma'ahumul musuh wasu mala'iku za su sauko daga sama sudul wujuh masu bakaken fuskoki kaga a can wajen mu'mine an ce mala'iku za su sako bidul wujuh masu fararen fuskoki ko to nan kuma kaji bawa in ya zama to kafiri irin mala'ikun da za su zo ba irin mala'ikun da suka zo wa mu'mine bane su siffar su sudul wujuh masu bakaken fuskoki ma'ahumul musuh suna dauke kaga can su suna dauke da wani irin likabani ko ya san likabani farin yadi ne mai ban sha'awa to za su zo da likabani mai kamshi in za su karɓi rambomi shi kuma wannan almusuhu wato kisa mai sha'ari wato mayafi ne ko kace wato abinan tufafi ne na gashi za su zo da shi ba ya jini suna min za su zo su zauna wajen wannan wanda za a karɓi nasa maddal basar iya ganin sa kawai zai ga shi dai ga sun bai ga farkon su ba bai ga karshen su ثم يجيء ملك الموت sannan shugabansu malakul maut shi kuma sai yazo hatta yajlisa inda ra'si ba inda zai tsaya sai daidai kan wannan wanda za a karbar nasu anan mala'ikan karbar rai zai tsaya zai zauna fa yaqul sai yace ayyatuha an-nafsul khabitha yake wannan rai muguwar rai ya ke gurbatacciyar rai ukhruji ila saqatin min Allah wa ghadab fito zuwa fushin Allah qal annabi sallallahu alaihi wasallam yace fatafriqu fi jasadi ko fatufarriqu fi jasadi sai ta dinga rabuwa ran an riga an daka mata tsawa an bata umarni don haka za su wuce da haka za su dinga rabuwa a cikin jikin mamacin nan daga inda take tana rabuwa tana tabuwa tana tabu fayan tazi'uha sai ya in ta zo gurin da zai zare fayan tazi'uha sai ya fusko ta kama yuntaza'u safud min as-suq al-mablul kaman yanda ake wato kama wato yantazi'u safudu kama yantazi'u safudu kaman yanda as-safud satin da ya wuce na ga muku as-safud shine tsinken tsire amma na karfe tsinken da ake gasa nama ko abin nan sarrafa nama da shi shi ake kira da as-safud to za su fusko kaman yanda irin wannan tsinken ainihin wato da ake tsire na karfe ake fusga da shi mina so gashi almabulu kuma gashi ma cikakke kaga in gashi bai cike ba kila da an sa shi za a tsebe zai zare to gashin an jika shi kuma a sa wannan abin a dinga fusga da karfe ko tsifa ce ko taja kai ne bayan kai da ruwa su ma da yawa aka zo tsebewa ya kike kuma matsefin naka na roba haka za a fuzgi ran fa ya kudu hafi tilkal maso sai wannan mala'ika ya ɗauke wannan rai fi tilkal safut wa ya kuruji min ha wato fa ya kudu hafi tilkal maso sai ya ɗauko ta a cikin wannan almaso wannan mayafin da muka ce kisa'un min sha wa ya kuruji min ha ya fito daga ainihin wato da ita wannan ran ka an tane rihin jifatin wujidan ala wajihin abu wato aka zaro ran za ka ji wani irin ɗoyi sama da ɗoyin duk wani mushe da aka taɓa ji a duniya ina wannan ran za ta shiga sama ina wannan ran za ta hau sama tana ɗoyi haka za a zari ran tana wannan warin sama da dukkan wani ɗoyi ko wari da wani mushe da aka taɓa ji a duniya. Bayan tsadu na biha za su hau da wannan rohe zuwa sama. Wala ya murru na biha ala mala'in minal mala'ika ba za su shige wata tawaga ta mala'iku da wannan ran ba illa qalu sai wa'annan mala'iku su ce ma hadha ruhul khabib wannan wani irin gurbataccen rai ne yau kuka karɓi fa yaqulun sai su ce fulan ibn fulan wani kenan dan wani bi aqbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fi dunya da mafi munin sunan da ake kiransa da shi a duniya a san wani lokaci in mutum ya zama fitsararre mara kunya sunansa ba zai a ce da sai a sa masa wani suna da kaji shi akwai rashin albarka a cikin sunan wani kawai ya kaji ya ce wani ce mai amana akwai wani ma da na ji an shi kuma fir'auna haka da suka dinga amfani da irin wannan sunan to su ma in aka ce wannan wani ruhi ne mai ruhi kuka taho da shi sai su faɗi sai su ambaci mai wannan ran cewa da ɗan wani amma da suna mafi muni da ake kiransa da shi a duniya hatta yantahi biha ila sama'i duniya har sai an tike sun tike da wannan ran zuwa saman duniya za a hau zuwa sama ta daya fayustaftahu lahu fala yuftahu lahu za su nemi a buɗe suna so su shigo da wannan ran fala yuftahu lahu ba za a buɗe ba kaga yayi daidai da waccan ayar da Allah madaukakin sarki ce la tufattahu lahum abwabus sama la tufattahu lahum abwabus sama kofofin sama wannan ran ba za a buɗe su shiga ba ba za a buɗe wa irin waɗannan rawukan su hau su shiga sama shi ne latu fata ulahun abuwa ba sama ka ji mala'iku za su ce a buɗe mana san mu shiga malayin ta ulahu ba za a buɗe ba sun makara a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta latu fata ulahun abuwa ba sama ba za a buɗe musu ƙofofin sama ba wala ya da aljanna ba za su shiga aljanna ba hatta yanzu daljamalu fi sammil khiyam har sai raƙumi ya shiga ta kofar allura fa yaqulu Allahu azza wa jalla Allah mai girma da daukaka sai ya ce uktubu kitabahu fi sijjin fil ardi sufula uktubu kitabahu fi sijjin ku rubuta sunansa da makomansa kitabahu ay masirahu uktubu masirahu ku rubuta makomarsa kalla inna kitabal fujjar la fi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum wani littafi ne da an rubuta sunansa dama yana ciki da haka zai ce uktubu kitabahu ku rubuta makomarsa fi sijjin a cikin sijjin fil ardi sufla a cikin kasan kasa فتدره فتدره روحه طرحا sai a jefar da wannan ruhi nasa a jefo shi jefarwa sun matsara sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wa man yushrik billah fa ka'annama kharra min as-sama' fa takhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahiq Allah maɗaukakin sarki ya ce wa man yushrik billah duk wanda ya yi shirka da Allah ya hada Allah maɗaukakin sarki a cikin uluhiyarsa da wani ko rububiyarsa da wani ko fi asma'ihi wa sifati duk wanda ya yi wa Allah shirka wa ka'annama kharra min as-sama kai ka ce ya fado ne daga sama fa takhatafu at tsuntsaye suka cafe shi aw tahawi bihi rihu ko kuma iska ta tankada shi ila makanin sahih ta jefar shi a wani guri mai nisa shine kwatankwacin wanda ya shirka wato kamar mutum ne kawai kwanta a titi dab ta take shi irin wato ka sassaba da mutumin da yake shirka yake kamar mutum ne kawai ya je kwanta akan titi dab ta kasa baka annama karra min sama a jeho mutum daga sama shi kansa tafiyar din daga sama zuwa kasa bala'i kuma yana cikin tawowa iska tana ta yawo da shi kuma tsuntsaye yaga yaga da shi su kama shi ta tsafa wallaye a wuta hawi bihin rihu wai wannan kwatankwacin wanda ya shirka ce fatu'adu ruhu fatu'adu ruhahu fi jasadi sai a dawo masa da ruhinsa cikin jikinsa wannan kaga sai fa bayan an yi wannan bayan an zariran ne ake wannan tafiyar da shi shi kan tsaron cikin watan gaririya da wala da wahala a je a ce ba zai shiga kofar sama ku koma shi ai an riga ku rubuta shi cikin sijjin ita kuma sijjin din a ƙasa take da haka sai a dawo da shi wato adu ruha sai a dawo masa da ruhin sa fi jasadihi cikin jikinsa a daidai wannan lokacin ne waya a tihi waya a tihi malakani sai mala'iku guda biyu su zo fayuji lisanihi su zaunar da shi faya kula ni lahu za su yi masa interview za su ce da shi man rabbuk faya kulu ha ha la adiri tambaya ta farko wane ne ubangijinka ka ji yadda ko ina aka kaure da tauhidi ka ji yadda ake ta karatu game da kowa ya zama ya ubangijinsa amma tun da ga irin mutuwar da yi to wajen tambayar ma ba zai yi amsa ba za a ce man rabbuk wane ne ubangijinka fa ya ƙul sai ce ha ha la'adiri ban sani ba a ruɗe ya rikirkice fa ya ƙula ni lau kaga ya faɗi tambaya ta farko sai kuma su ce da shi ma dinok mene da addininka duk wanda ya addini ba irin na manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam shi ba zai yi amsa wannan tambaya ba nan ma fa yaqul sai ya ce ha ha la adri ce ban sani ba nan ma ya faɗi fa yaqulani lahu sai su sake ce masa ma hadha ar-rajul alladhi bu'itha bihi a wata ruwaya ma za ta qulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha bihi me kake faɗa me za ka iya cewa game da wannan mutumin da aka aiko mu aka aiko shi a cikin ku nan ma fa ya ƙul sai ce ha ha la'adiru ce ban sani fa yunadi munadin minas sama sai kawai wani mai kira ya yi kira daga sama an kaza ba fafurishu lahu minan nar an kadaba kiran mai kiran za su ji an ce an kadaba ƙarya yake yayi ƙarya fafurishu lahu minan nar ku shimfide masa hanya zuwa wuta ya ganta wabtahu lahu baban ila nar ku bude masa wata kofa zuwa wuta fa ya'tihi min harriha wa sumumiha yana cikin kabarin fatin kafin a yi tashin alkiyama za a wangame wata kofa cikin kofofin wuta dare zuwa kabarinsa faya ajihi min harriha zafi da tururin wuta zai dinga zo masa ta wannan kofa zuwa kabarinsa wasu mumiha da wari irin ne wuta zai dinga zo masa ta wannan kofa wa yudayyaku alaihi kabaru kuma za a kuntata masa kabarinsa a takure duba dama kabari yaya yake ka duba ne dukkaninmu mun san yadda ake kabari yalwa ga kabari kuma bai da yalwa kenan ya nuna ayyukan mutum su suke yalwata shi ko su duke shi ku dai ga yadda shari'a ta ce mutum ya mutu ku haka kusa shi a waka ku ɗauka wannan hakan da kuka yi shi ke a'a ya danganta da waye a cikin hakan wanda yake cikin hakan idan mumini ne yalwata masa shi yake idan kuma aka san haka ne kaji za a kuntata kabarin a kuma tauke shi hatta taktalifa fihi adlahu har hakar karinsa sai sun saba wato matsar da kabari zai masa sai hakar karinsa sun saba kace na nan su dawo nan na nan su dawo nan Allah kiyaye wa ya jihi rajulun kabihul wajahi sai kuma wani mutum ya zo masa mai mummunan fuska allazi yake ta kabihu wato kabihul wajhi kabihu siya mai munanan kaya gashi mummuna ga kuma shi yana sanye da kaya masu muni mumkinin rih mai ɗoyi ba ya ƙulu wannan mutum ya zo zai cewa shi wannan ta cikin kabarin abshin albishirinka ya ɗan suke jiki kamar zai ji wani albishir ne ko ɗan sauƙi ne ya zo sai ce billazi ya suƙuka amma ba albishirin da zai bata maka rai albishirinka kamar ya ce goro ba goro fari ko za ka ga duk bai taso ba billazi ya suƙuka albishirinka da abin da zai bata maka rai hada yawmuka alladhi kunta tu'ad wannan ita ce ranar da ake maka alƙawari kada ganin kamar da wasa ake ita ce ranar da aka ce maka alƙawari yi kyawawan ayyuka kai imani kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kai kyawawan ayyuka ana ce maka alƙawari akwai fa wannan ranar tana zuwa ka dauka shafa labari shuri ake ga maka to wannan ita ce ranar da ake maka alƙawari fa yaqulu wannan mamaci da ke cikin kabari zai ce man ant kuma kai waye fawajuhuka alwajhu fawajuhuka alwajhu yajibu bi shar fuskar ka fuska ce da take zuwa da shar fa yaqulu ana amaluka alkhabith ce mugun aikin ka kamar yadda ranar tashin alkiyama Allah ce wallazi na yakti zuna zahaba wal fiddata wala yunfiquna ha fi sabilillahi fa bashirhum bi azabin alim yawma yuhma alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadha ma kanastum li anfusikum wa dhuqu ma kuntum taknizun dukiyar ce za a rikide ta za a sarrafa ta kawai ta koma wani kumurcin mutum mutum ya zama yana da dukiya ya hana zakka mucijin ya tare shi zai kwamfuda ya ce dukiyar kaci kanzuk haza kanzuk dukiyar kace da baka ba da zakka baka fitar da ake Allah ciki to kaji shi ma wanda ke kwanci a cikin kabari shan giyarsa zinar da yayi sata kulma ƙarya hasada kitibibi da makirci da duk abin da mutum yayi mugu wannan su ne za a tattara su a tattara su sai su rikide su zama wani mutum su zo masa a sigar mutum ko sufar mutum mai mummunar kama mai mummunar shi kalmomi miyagu ce ba ka da complain aikin ka ne da ka aikata kaga ashe kyawawan ayyukan da ake ta zaburar da mu a gaggaya mana su a mumbari wato mumbarai na juma'a a gaya mana su a masallatai a makarantu shi wayannan kyawawan ayyukan ashe su zan so su dauke maka kewa a cikin kabarinka yuhawwalu an qaribin min qusur min qusuri mushayyadatin ila ma'awa ziyad bu'aida rujuqi man dafanuhu anhu ahata bihi shuhubul inqirabi a dauke mutum daga cikin gidansa daga cikin iyalansa daga unguwarsu da gatansa da komai kai shi wajen kukan kuraye gida ƙayatattun muzakara fatin ila bai ce turabi a ɗauke mutum a kai shi gidan ƙasa mai zuhu ya ce bu ai da rujo iman gafanin kwano waɗanda suka binne shi suna barin gurin a haɗa bihe shi gogo da itirabi nau'o'in bakunta iri-iri za su kewaye shi abubuwa da bai san su kyawawan ayyukanka su za su zo ka zama haka in mutum mugu ya yi man amila salihan fali nafsi wa man asa'a fala Allah ya ba mu ikon yin kyawawan ayyuka wa yaqulu ana amaluka alqadim yace ni ne aikin kamar kyau fa yaqulu rabbi la taqum as-sa'a rabbi la taqumi sa'a yanzu ma so mun tafi kenan ya Allah ka kata sha kiyama a yanzu iya wannan kawai dan barin mutane da nayi daga tafiyar barin duniya zuwa dan wannan zangon ya irin tashin hankali da bala'i to kuma kaga abin da ke gaba shi kuma ya fi zama bala'i da tashin hankali kawai addu'ar da yake ya Allah ka kata sha kiyama wannan addu'a ta sa ana amsa ba a amsa ta bayyawa yayi to insha Allah mun zo kan gaba al-bahthu thani wato bahasi na biyu al-maut ita kanta mutuwa din da alamomin karbar rai na mu'mini da waye insha Allah shi zamu shiga so zamu tsaya anan abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu dada kuskuren da muka yi Allah ta'ala ya yafe mana Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon yin kyawawan ayyuka Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon tuba daga miyagun laifukan da muke aikatawa dare da rana muna roƙon Allah madaukakin